أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا daga cikin mutane akwai wanda yake rufan koma bayan Allah wato wani Allah andadan su zama su ne kishiyoyin Allah ya rike su iyayen giji ya rike su alloli shine shehunan yace gairahu andadan shine asnaman gumaka auro asa ko kuma shugabanni yudi'unahum ala khilafi da'atillahi su bi su abu sa sabanin biyayyar Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala shi kadai ake bi mu shi ake ruko saboda me saboda abu guda ɗaya tak shine khaliqu kulli shay shine mahallicin komai in kana neman da wace siffa Allah ya cancanci a bishi sai wannan ita kadai duk abin da ka sani shi halicce shi ba wanda ya taimake shi a wajen halittarsa ba kuma wanda yake taimakonsa wajen tafi da ita da kare ta ba mai sa shi ba mai hana shi shine mai karfin da ba shi da iyaka to shi ake bi kuma yayi wa kowa ni'ima wadda ba za ta girgo ba ni'imar farko shine samarwa bayan da ba abu ni'ima ce kuma da ya samar ba don su yi masa amfani ba ba don ko su kare masa wata tawaya ba kawai ihsani ne sannan bayan ya samar sai kuma ya samar da abin da zai lamunce rayuwar ta ci gaba a jikin dan adam misali Allah madaukakin sarki ya halicci mutum ne daga halaya hukun da Allah yake faɗa dan adam iduba ya cancanja shi ya mai da shi halaya miliyoyi kamar yadda masu roba suke in za a yi dukkan abu na roba za a ga tsaba ce kamar garin gero kamar tsaba gero ita ke narkawa a mai da ita wato haka Allah yake yi wannan haliyar in ta haɗu ta haɗu ta dunkula to ita ce take zama ansija waya ɗaya ana kiransa nasiju to idan kuma aka sami ansija suka haɗu suka taru su ko sai su samar da udu gaba sannan idan gaban su kuma suka haɗu ko ce da nata aikin sai samar da jihazu shine cibiya ta wani aiki haka ubangiji subhanahu wata'ala yi da yake gaya mana cewa mu lura da yanda ya yi ya halicci mutum daga ɗugu sannan ya mai da shi alaka sannan ya mai da shi ko murga tsoka sannan ya mai da shi izam sannan kuma kasal izama lahaman wannan kashin ya rufe shi da nama sannan an sha'ahu halkan akhara ya mai da shi wata halitta daban to wayannan halittu da Allah yi masu ayyuka iri daban-daban Allah ya lamunce su yi mutum hidima baya sani idan mutum ya ci abinci baya sanin lokacin da abincin zai narke amma akwai ma'aikata da ake kenta aljihazul hadimi tun daga harshe yawon bakin mutum akwai sinadari na narka abinci sannan makogoron an yi shi da santsi abincin zai tafi sannan ya wuce ya tafi uwar hanji ita ma an yi ta da santsi an kuma tsara ta tana da zafin da ya fi na refinery wadda ake wacce ake narka man fetur amma saboda iko ya sa kai mai uwar hanjin baka jin wannan duk abin da aka saka za ta narka shi in ta narka shi kuma za ta rarraba shi akwai sukari da jikin dan adam yake bukata akwai sukari dobul wato ninki bi tagwaye akwai kuma sukari gwauran sukari idan an ci abu mai sukari tagwaye ita uwar hanjin ce za ta raba shi ta mai da kowane sukarin ya zama goro sannan zai amfani a jikin mutum sannan kuma gauran sukarin sai ta mai da shi mai aure sannan zai yi amfani ta tura shi duk inda za ta tura sannan in ta gama da wannan sai ya tafi inda ake so sannan ubangiji ya mai da shi wani abu za a samar da jini wajen tafasa shi zai yi kumfa akwai baki akwai ruwan dorawa wannan bakin aikinsa daban ruwan ɗorau aikinsa daban wancan shi ne yake tafiya akwai matsarmama ita ce maɗaciya ɗaya idan aka ɗiga in ya ɗiga to sai warajin ta fara aiki duk abin da yake ciki sai ta narka shi sai ta narka shi ta narka shi sannan ya zama abin da ake so in ya fita a lokacin akwai ruwa tare da shi ba zai tafi inda ake so da ruwan ba sai aka halarci koda ita kuma sai ta zuke ruwan sai ta mai jinin ya zama a mazauninsa na gurɓatacce kamar taɓo sai ya wuce ta cikin warid wannan ruwan shine sai tafi kuma fitsara sai mutum ya fitsari ta aikinta kenan wancan kuma ya tafi har yanzu wanda za a tsinka shi da jini wanda yake dauke da kwayoyi farare da jajaye wanda jikin dan adam yake da bukata haka ake yi kusantin dan adam yana kwana ashirin da doriya a cikin mahaifiyarsa zuciya za ta yi wannan aikin ba za ta daina ba sai ran da ya mutu ba ko kwabo yake bayarwa ba ba kuma ya biya ba kuma ya godewa in ba sa aka yi ba sannan ya halitta sannan wannan abincin da mutum ya ci in an canja shi ya zama arziki min fauki sabai samawatin al'arshi yake rubuta rabon kowane irin abu a jikin dan adam a cikin abincin in ya rubuta rabon farci na dan yatsa dan kuri da wannan wannan shine hinsar bin saru hosda sai kuma sababa sai ibahama kowanne sai ya rubuta rabansa na dama ga rabansa na ga rabansa na hannun hagu ma haka na dama haka yan yatsu sannan kwakwalwa ga rabanta sannan jini ga rabansa sannan tsoka ga rabanta jijiya ga rabanta bargo ga rabansa kashi ga rabansa in ya yanke daga al'arshi haka za a sauko da shi mala'ikan da mala'ikun suke tare da mutum ba yanda za a yi abin da ya rubuta wani ya kuskure dole shi zai samu mutum kullun a haka ake ji ya saita shi ya samar da halittu yanda ka san yanda ake yin wato alkaki a naɗa shi haka ya sa su kowanne da irin irinsu da kuma irin ruwan da ya saka za ka ga ruwan da yake cikin kunne mai kauri ne baki ko mai ɗaci saboda gudun kada wani ƙwaro ya shiga ya makale a wani guri yana shiga saboda ƙarfin wannan sinadarin sai kashe shi sannan ido shi ma ya saka masa abubuwa iri iri iri iri ya masa rufi rufi rufi kamar rufin samai bakwai haka yi masa sannan ya saka insanul aini shine mai kama da kan biro wanda wannan dukkan girman sama in yi haka ya kalle ta sai dunkule ta kaf sai ya dauka to bayan duk yayi wannan sai ya saka jin a cikin kunna in bai saka ba ba za a ji ba sai ya saka ganin a cikin ido in bai saka ba za a gani ba harshe shi ma haka ya halicce shi ya sa shi a tsakiya saboda hadarinsa haka na da hadari fiye da kowace halitta aka sa shi a tsakiya aka yi masa murfi a sama aka yi masa murfi a ƙasa sannan aka bar shi da sinadari na yawo koyaushe yana kaiwa da komowa da zai rike ko ya bushe ɗan adam sai ya shiga uku sannan idan shi ma akwai ruwa mai gishiri wanda yake hana shi zagonye saboda shi kitse ne yanzu nan zai zagonye wannan ruwan yake hana shi aka zo aka kare shi da gashin ido aka kuma sa masa gira aka tsaga shi a inda ya kamata sannan kuma aka zo aka yi masa hanci aka yi kofofi biyu hancin aka sa masa filta sannan aka sa masa jin kanshi wanda ba zai fassara ba in ka zo duk abin da aka kawo maka in za a kawo maka turare trillion hancinka sai ya gaya maka launin kowanne ba zai gajiya ba in aka kawo maka wari sai ya gaya maka ba zai gajiya ba sannan iskar da take shiga cikin hanci ita ce take tafiya kwakwalwa sannan ita ce take sanya zuciya to akwai ƙura kuma ta duniya sai saka filta wata za ta tace ta ta hana ƙura shiga idan ƙura ta yi ƙanƙanta in ta yi gaba akwai wata filtar da tafi ta duhu sai ta tace ta idan ƙurar ƙanƙanta ta wuce wannan ta wuce filta ta biyu in ta je ta uku sai ta sake cire ta in ƙanƙanta ta ta kai sai ta je ta hudu sai ta tace ta in har ƙanƙanta ta kai ƙanƙanta to ƙwaƙwalo shi za ta aiki da kanta yana taɓa ta sai ta fusgo abin ta sai mutum ya atishawa mai ƙarfi ya fidda wannan abu ba zai shiga ba idan akwai zafi ita ce take sanyaya iskar da za ta shiga in akwai sanyi na iska sai ta kuma dumama ta in akwai danshi na iska sai ta tsane ta ta matse ta in akwai bushi sai kuma ta jika ta duk a cikin hanci yake wanda da za a shekara in ba don wannan filtar ba kowane ɗayan mu sai an samu kamar kwanan shan ruwa irin na gero da rabi wanda ƙura ce a cikin huhunsa ba wanda yake gode wa Allah in ba wanda Allah ya taimaka ba sannan bautin zai ba wali sai yin sanansa yake so ya gama isa shi in zai bayan gari yin sanan ke so ya shiga ya tsarkake kansa amma in matsala ta samu sai ana kamun kafa na san wane na san wane ko sai ana biyan kuɗi kuma ana godiya sabo ya sa ba ma ganin abin da Allah ya mana to ubangiji ce akwai wanda suke rikon wani Allah su rike shi Allah ko su da gumaka ko wasu shugabanni su ɗauka a bakin wani abu suke wanda ba mai maka wannan banda Allah sannan kuma da iya wa'annan ɗin kamar ji sai da ya taimaka da iska wacce take ɗauko sauti ta sa maka sannan in ka gama ji sai kuma a goge ta kamar da ake goge kasar ɗin haka yake yi yanzu da maganganun da muka ji da wanda aka yi da ranar yanzu babu su da ya basu kamar rubutu to da duniya ba mai jin kunne ba wanda zai ji kunne inda za a ce sauti in an gama jinsa ka gama magana magana za ta tsaya kamar yadda kai rubutu za a ganta a takarda to tun zamanin annabi adamu alaihi zuwa yanzu da hargowa kasuwanni hargowa gurare ba za ta bace ba ana gama biyan bukata sai goge su to haka yake subhanahu wataala to wannan shi kadai ya cancanci a bi shi kawai shi kadai in za ka yi rubutu haka yi tsara kana ɗaukan alƙalami kana ɗorawa yadda ƙudurarci za ta matso kamar yadda ke matso abin goge baki haka za ta matso rubutun wadda wani harshe kawai sai dai a gan shi yana fita a kan takarda sannan a ƙwaƙwalwa ɗin da ubangiji ya tsara ta yi mata murfi daban-daban daban-daban ya sa mata alyahu daban-daban tana da aiki iri daban-daban a kowace take ta aikinta kawai taimaka maka wajen rubutu a kowace ta aikinta taimaka maka wajen karatu saboda ka ana iya samun matsala idan ta rubutu ta rigitse mutum zai iya karatu ko nawa amma ba zai iya rubutu ba idan ta karatu ta hargitse sai ya iya yin rubutu amma ko ba zai iya karatu ba haka ya tsara su subhanahu wata'ala haka suke tafiya wato yayi abu na hikima da isa mala inda zaka gane isassa wahdahu la sharika lahu wannan kwayoyin da aka ya zuba su miliyoyi kawai wadda ike so su zama su ne ala ta ji ba magana zai musu ba wani yi zama ala gani ba magana zai musu ba kawai haka yake so ko ce za ta koma inda ake so kawai ba tana mata magana ba kuma haka za ta zama to shine iko da ƙarfi ba wanda za a buban da shi ko ba abu mai ƙarfinsa duk wanda ija wannan wahadaniyar tasa kowa zai karya ƙashin bayansa ba zai taru ba to tsawakin da aka jiya mutum ya duba gatarin araji iga yadda yake ya fi tsawon hannu rocket ne sosai da kan da gindin duk tsawonsu iri daya kuma tsininsu daya ko ba shi da kwaroro ciki yadda ka san karfan jirgi haka yake in ya tashi zuwa garo shi ke tawa duk abin da isa tarwatsa shi abin allah ya sauke da za ta gota ta nan ta fada a rijiyar zaki a wanda sai sun daina ji duk sai ta kashe kunnen dodon kunnensu gine-gine za ta tsaga ta kashe da janareto iri-iri allah da ya sani ta wanda duk ija in ya jefa masa wani an gama da shi an gama da shi an taba taba gaya mana wani malamin a jami'a ya gaya mana lokacin da tura suka zo suka fara shigo da fitinu an yi shari'a wannan ya cancanci kisa an yanke masa hukunci bature ya ce ai banna ce ba za a kashe shi ba sai gashi ya shiga kasuwar kurmi yana takama ga wanda turawa suka yanta daga yanzu an daina wancan abin da ake yi to lokacin al'umma tana kan daidai da tsarki da bin Allah ubangiji sai nuna musu iyakarsu yana yawo a kasuwar kurmi ce da rana a tsaka kawai sai a ga wani dan girgiji sai tsawatar a cikin kasuwar ta yi ragarga da shi a ga wanda zai karbe shi a wannan a kano haka allah yi a ga wanda zai karbe shi bature ya ce a kara a taba shi allah ce to bari ya basa yanzu abin da allah sa baya wannan ya sallama mutane ne zai rabu da su sai an je lahira kowa ya gani ya sallama mutane to haka ubangiji yake yi akwai wanda babanmu ne har yanzu yana da rai a cikin jihar kano an kai shi shari'a dab da zashi ya ce sai wata mace buhulatana ta ɗauko ƙwaryar nono kyakkyawa da ita za ta kawo gari kowa ya san garin da ta doso akwai wani kantirin dan fashi sai tsare ta sai da ce masa ai ban ban yi ciniki ba ya ce ba kudi yake so ba ita yake so ta ce mata aure ce ya ce ba ruwansa da auren sai ta daga ta ce Allah ka san ban taba zina ba ko ba zan yi ba ba zan ci amana muje ma ba wani zai min far karfi saboda ka na miƙa lamari na gurinka shi ma da rana a tsaka kawai aka ji tsawata ta hotar ta tarwatsa shi sai da sakaina aka tattarki ta dauko ta ta tafiyarta to karfin da Allah yake da shi ba zai tarwa ga hikima da iko da isa kuma ga rahama ga ihsani subhanahu ta'ala to ba wanda za a buga shi ba sai sai mutane akwai da suke da rabuwar dabara sai su rike wannan sa wa Allah sannan yuhibbu nahu suna son su suna son wannan gumakan ko shugabannin bi ta'azimi da girmamawa wal khudu'i da kuma mika wuya da kuma wato saduda gare su ka hubbillahi kamar yadda suke son Allah sai ce ka hubbihim lahu kamar san su da Allah sai ce auka hubbil mu'minina lahu kamar yadda mu'mine suke son Allah su kuma shakiyai haka suke son shugabanninsu ko gumaka wallazina amanu amma da suke imani ashaddu hubban lillah sune mafi tsananin soyayya ga Allah min hubbil kufari la'andada sama da yanda kafirai suke son gumakarsu mumini shi yafi son Allah wanda yake da gaske yake yi to shi yake son Allah fiye da yanda ake son gumaka amma shi son Allah sai Allah ya taimaki mutum ya taimaki mutum sannan zai gane ubangiji shi cancanci a bi shi amma yanzu in ka lura ai yadda mala'iku suke cewa da Allah na hannu nusabbihu bi hamdika wani ƙaddisu lak to haka mutumin yau yake wa kuɗi haka yake wa kuɗi sai wanda Allah ya kiyaye sai wanda Allah ya kiyaye sanda ake wa kuɗi cuta ce wadda ba ta da magani wanda gazali jafi islam gazali yake cewa son kuɗi don biyan bukata cuta ce amma tana da magani amma a so kuɗi a mazauninsu na kuɗi ba don ai bukata da su wani ce cuta ma'udala wacce take ƙinjin magani to ita ta kama mutane a yau sai ga mutum wai kamar mai hankali sai ce wai da ya ga ana kirga kuɗi wai sai ya ji daɗi to yanzu mai hankali ya wannan haka kurin ba kuɗinsa ba wai sai wai ya ji daɗi kaga ba shi da lafiya ba ka da maganin za ka saka masa mudir ya kamu da sai dai ka yi addu'a Allah ya taimake shi ya busa masa rai to muminai su suke son Allah fiye da inda kafirai suke son gumakarsu da kuma duk abin da suka ɗauke shi da matsayi kama Allah ta Allah hore mana ƙaunar Allah ɗin su wani wata to sai shehu ya ce mahabbatul abdulillahi soyayyar bawa ga mahalicinsa iradatuhu da'atuhu ya zama yana son biyayya ga Allah din duce tana son ya bautawa Allah idan Allah ya ce ayi to sam'an wa da'atan zai tashi tai ba Allah ya ce abai dinga neman hanyoyin da zai zama sai mai totsa totsa marar wahala ita zai inda wahala zai bar wa Allah kayan sakura walayitina da kuma kulawa bi tahsili maradihi na tabbatar da yaddarsa duk kokarin da zai yi yaddarsa yake nema to wannan ya samu alama ta san Allah subhanahu wataala yana son ya bi Allah kuma yana ta kokarin yadda zai sami yaddar Allah subhanahu wataala shi yasa annabi alayhi salatu wassalam da ya zo bai gaya wa mutane ba a zamanin jahiliya ana zalunci domin ku ana yi din ce jama'a ana zaluntar masu karaman karfi ba ruwan annabi da wannan bai ce komai ba bai ce akwai alfasha da lalacewa ba ana alfasha auratayya iri-iri ta kwamacala nikahul akhadani nikahul istibda'i da ake mutai ba da matarsa aro sai ta samu ciki a dawo da shi don ya samu iri mace ɗaya tana da maza goma nan ta haihu wanda ta zaɓa ta darje ta ce ɗansa ne duk ana yin wannan a ɗauki mace a gama lalata da za ta a jeho ta kan dutse ta ragargaje mutum ya mutu ɗan sai gaji matar uban ko ya bautar da ita ko kuma ta fanshi kanta shan giya ko ina shi ake yi zalunci da kwace a shiga cikin kasuwa a fitattakin mutane a kwashe dukiyarsa a je gari a yaye mutane a mai da su bayi in mutane suka fita daga gida za su tafi unganu gari sai wanda Allah ya sa ya dawo a tare su anya duk a kwace yara yaran matan a tafi da su an abu a mai da su sadaka ko bayi tsofaffi tsofin a kashe su a kashe mazajen duk haka ake kowa da ƙarfin takobi kadai yake rayuwa ko rayuwar wannan kenan amma da ya zo a bai ce musu komai a wannan ba abu ɗaya yi alaihissalatu wasu sai ce wannan duniyar ba haka take ba akwai wanda ya yi ta da abin da yake cikinta da mutum da tsabba da komai akwai wanda ya yi ta wanda ya yi ta kuma ba a banza ba akwai manufa in ka gano shi ka san ba shi da kishiya ka san ba ka da wanda ya fi shi a gurinka abu da ake nema tare da kai a gurin sabirak duk ƙoƙarin da za ka yi ka sami yaddarsa to nan ake so duk ƙoƙarin da za a yi ka guje wa fushinsa wannan ake so shi kenan to wannan abin har ka gama rayuwarka ba za ka gure shi ba sai aka biyo shi haka ta sai mutane kuma salihai amma in yace ana zalunci wanda da ake zalunta zai biyo idan aka kau da zaluncin ba abin da za a yi sai su juye su sun fi wancan zalunci tarihin duniya haka ake ka duba masu masu gurguzanci da suka kau da jare hujjanci suka yi komai kuma ba abin da za a iya ci gaba a kansa to kuma sai a koma zaluncin da ya wuce wancan sannan in aka zo mai zalunci yana kinsa saboda yana taba shi to yana nan da cutarsa ta zalunci shi ma domin wazirmu min shi yamin nufusi fa in tajilla za'ifatin fali'illatin lahi zulmu sai ta zabuciya haka take in kana so ka gane ɗabin adam akan aka gine shi samu karamin yaro ya fara dan rafe yana dabo yana dan tatata kana ta malam mai duka sai ga yana dukan mutane to daman zuciyarsa haka take sai in an masa tarbiya ne zai zo mutumin kirki to haka dan adam yake in ka ce ana zaluntarsa to ran da ya wuce a zalunce shi to ko zai zama azzalimi amma sai ka sanar da shi cewa allan da kake so baya son zalunci to zaluncin ko shi zai yi kowaye ba zai so zaluncin ba sai da wanda to annabi alaihi wannan tafiyar ya tsora mutane duk sufofi marasa kyau ba dan za su yi maka lahani ake kinsa ba sai dan Allah ba ya san su masu kyau ba dan za su amfane ka a nan ko a lahira ba sai dan haka Allah yake so haka za ka yi to abinda aka ɗora mutane kenan sai suka tafi kan saiti aka samu al'umma da ba taɓa samun irin ta ba a samfur a duniya to wannan shine inda annabi alaihi salam ya Allah salam amin sannan wa mahabbatul lahi lil abdi san Allah kuma ga bawansa iradatu ikramihi sai ya nufin girmama shi wasta imaluhu fi da'atihi sai amfani da shi wajen bin Allah wani sai ga yanzu katafare ne a gidan giya ko a gurin caca ya zama kartigi ne wani sai ka tara dan tuguni nan Allah ya sa shi ya kore shi in ya je guri sai ta armashi shine gishirin banna in ba gurin sai gurin bannar ta zama lami wani ko sai Allah ya sa shi wajen bin Allah masallaci shine liman shine mai korwa shine mai kaza duk to san Allah in ya so shi sai sa shi anan bai so sai sallame shi tura shi can Allah ya kiyaye mu sannan wa saunuhu anil ma'asi ya kuma kare shi ga buran sako to ya so shi mana shi malam mai mai tahqiqi sai ya dawo hamish yace ma zakarahu al-mu'allif rahimahullahu huna huwa min athar al-mahabbati daga alamun mahabba ya fada ba sune mahabbar ba alamunta ne in akwai ta to wannan kawai za a gani wannan abu ne tsakanin Allah da bayan ansa wa mahabba sai yace wala lazum minhu adamu isbati haqiqati al-mahabbati lillahi li abdihi aw mahabbati al-abdi lillahi sai ka magana ibnu qayyim al-jawziya yace mahabbati al-abdi li rabbi fawqa kulli mahabbati tuqaddaru sanda Allah yake bawa sama da dukkan soyayya da dan adam yake yi kaddarawa ce wala nisbata li sa'iril mahabbi ilaiha ba za ta kwatanta ba da sauran soyayya ta Allah yana son bawa ba za ta kwatanta ba wani sai dai abashi wa hi haqiqatu la ilaha illallah da haqiqa la ilaha illallah wa kaza muhabbatur rabbi li awliyaihi wa anbiya'ihi wa rasulihi sifatun za'ida ala rahmatihi wa isanihi wa ada'ihi san Allah ga masoyansa da annabawansa da manzanni sufa ce za'ida da ta ƙara akan rahamar da isanin da yake sai ƙara musu da kyautarsa subhanahu wata'ala to haka yace sai mu bar shi haka to a wannan ruwa yace walau tara tubusiru ya muhammad da za ka gani da za ka ga allazina zalamu wanda suka zalunci kansu bittikhazil andadi ta hanyar rukun iyayen giji ba Allah ba in zaka gansu yaushe iz raunar azaba yayin da za su ga azaba la ra'aita amran azima da kaga abu mai girma in aka gansu iz raunar azaba annal quwwata sai su ga ƙarfi ai al-qudra lillahi jami'an ga Allah ne shi kadai baki daya la shay'a minha lil andadi iyayen gidan nasu ba su da ko daya wa anna Allah shadidul azabi Allah kuma mai tsananin azaba ne yace wannan lokacin kuma da zaka gance iz tabarra allazina tubu badalun min iz qablahu wannan iz din tabi badali ce ta iz yarawna badalin ta ce duk ɗaya suke yayin da tabara allazina tubi'u wanda aka yi wa biyayya a nan duniya ya ce ai arru'asa shugabanni wanda suka ƙi Allah suka sakandanta suka ziga na ƙarƙashinsu suka yi taɓar gaza to a wannan ne su ne allazina tubi'u za su cire dangantakarsu da wayanda suka bi su za su barranta su ce da Allah ba ruwansu da su su ba su suka sa su ba za a yi wannan minan lazina taba'u daga wa'inda su suka biyayyar wa humul atuba su ne mabiya an karo idlalahum sai su musanya ko su musanta da su da suka yi duk wanda ya jagora aka saba wa Allah in kiyama ta tashi sai ya ce ba ruwansa da wanda ibi shi aka yi bannar wannan taswir ne Allah ya na kiyama in kai tsaye da ranka yanda siffar ta zo sai ga kamar ga kiyamar an yi jingun jingun ga wa'anda suke jagora aka ce ku komai ba komai namu ne ku ya gashi ibrahim ta tashi an haɗu sun ga annal quwwata lillahi jami'an wanda duk suke jagorce Allah ba ruwan mu da su ba mu kasa su ba ka gani wara aula azaba sun ga azaba karara tsunzurutunta wata kadda arbihimul asbab duk wata dangantaka ta riga ta yanke ce alwasalul lati kana bainahum fid dunya dangantaka take tsakanin saduna min al arhami na dangantaka ta, ta zumunci wal mawaddati da kuma ta soyayya da koma wacce ce suka ga ta yanke to za su ce Allah ba ruwan mu da su sannan wa qala allazina tabu su kuma wa'anda suka biyayyar aka kibin Allah suka saba masa yayin da aka yi musu haka su kuma za su yi wata gurguwar dabara fargajaji sai ce lau an da lana karrata ina ma muna da damar dawowa duniya wa na tabarra amin hom su ga yadda za mu yi da su in suka ce mu ba za mu sai mu keta musu alfarma ba za mu bi su ba to haka za su zo su yi wannan fa na tabarra amin ay almatabu'ina wa inda aka bin mu ce mu ba mu ba su kama tabarra minna kamar yadda suka rabu da mu suka ce ba su ba mu al-yawma walau litamanni ita lauɗin saboda buri ne wa natabarra jawabuhu kazalika natabarra minhum innan jawabun sa shine kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alai yau Allah zai nuna musu ayyukan su mai agu su zama da na sani gare su shine abin da zai biyo baya kenan in an yi wannan wa'anda suka biyayyar wa'anda aka biya sun zara hannun sun ce ba ruwansu su kuma ba abin yi sai ta suke ina ma za a komo duniya mu ma mu ce ba mu da ku ba ruwanmu da ku da abin da ku samu da muka yanzu ba za mu yadda me ba to da su iyayen gijin da su masu biyayyar yurihim wallahu a'malahum hasaratin alaihim Allah zai nuna musu ayyukan su hasaratin wato nadama ce alaihim gare su wa ma hum bi kharijina minan nari mu za su fita daga wuta ba to Allah ya kiyaye mu wannan taswir ne na mashahidul qiyama zai ga kamar ranar sufar ta qiyama in kai tsere ranka sai ga kamar a taron kake kallon abin da yake faruwa akwai irin su irin su irin sa qur'ani da yawa yace shiddatu azabi wa tabarra ba'dhum min ba'din ko shashe ku fita daga shashi su masu nahawu sun san wannan yuri din yana cikin afa'alul lati tansibu salasata mafa'il yuhirihim him din mafa'ulun awwal a amala mafa'ulun sanin hasaratin wa fa'ulun salis assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam